na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس ɗaya ga watan rabi'a asani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba a cikin littafin mu na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari wato al'adabul mufrad mun tsaya darasi na hamsin da nawa da bakwai za mu tashi darasi na hamsin da takwas kenan inda muka tsaya babi na ɗari biyu da saba'in da takwas hadisi na ɗari shida da ashirin da uku bala yake babu du'a il akidi zahiril gaibi babun da zai yi magana akan wato mutum ya wa ɗan uwansa addu'a a ɓoyi lokacin da baya babun da zai yi magana akan wato mutum ya yi wa ɗan uwansa addu'a lokacin da baya can da ya fake baya حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن يزيد سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن عاص يتي daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi asrawu du'a ijabatan mafi gaggawar addu'a da ake amsawa ita ce du'a'u ga'ibin li ga'ibin wato du'a'u ga'ibin li ga'ibin addu'ar wanda ya fashe ga wanda baya nan saboda ana sa ran wanda yi wa wanda baya kallon sa addu'a zai yi ta da kyakkyawar niyya tunda baya gaban ka wallahi tana ka ce kayi ne dan ganin idan sa saboda haka akwai wato asbab na amsa addu'o'i a cikin wannan mutum baya nan kai masa addu'a to ana sa ran dan Allah mutum ne ba zancen riya amma a gaban idansa ne to wataƙila za ka iya yi ko dan shi amma can da baya nan ko shakka babu ana sa ran cewa lallai yayi ne da ikhlasi to wannan tana cikin addu'o'in da Allah madaukakin sarki yake amsa duk da cewa wato malamai sun sun taba hadisin kamar da wato shi malam ya kawo shi a cikin lissafin tafrijin da yawa mishkatul masabi cewa hadisi ne da hadisi amma dai muna da hadisai ingantattu da suka nuna haka wanda za mu zo nan gaban mu bayan bukari tirmidhi ya fitar da shi abu dawud ma ya fitar da shi daga abu abdurrahman abdullahi bin amr bin al-as amma dai sun taba hadisin حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ايوه قال اخبرني شرحبيل بن شريك المعافري شرحبيل ابن شريك المعافري انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي yace ya ji abu abdurrahman al-hubli wannan shine abdullahi bin yazid al-mu'asiri din kenan annahu sami'a as-sanabuhi shi kuma ya ji as-sanabuhi shi kuma wannan sanabu din sunansa Abdurrahman ibn Usaila ana yi ma alkunya da Abu Abdullahi zamanin annabi alaihi salatu wasalam aka haife shi wato ya yi zamani da annabi amma bai taɓa ganin sa ba dan lokacin da ya tattaki ya taho dan ya ya hada da annabi alaihi salatu wasalam yana zuwa tunda ba shi wajen bidiya sai aka ce ai yau kwana biyar da binne annabi alaihi salatu wasalam saboda haka shi ɗaya daga cikin ibtila'in da Allah ya jarrabe shi da shi kenan ya zo zamanin annabi alaihi salatu wasalam ya musulunta amma kuma bai gamu da shi ba ya yi tattaki tun daga wata biya ce doguwa wata ila ta biya sati ko biya da haka tun daga can wato basara da ya taho yana zuwa sai aka ce ai yau kwana biyar da binne annabi alaihi salatu wasalam to sai ya zo ya tarar waye khalifa sai da abubakar abubakar ne siddiq na'am ai bai gamu da annabi alaihi salatu ba shi ake cewa al-mukhadramun ba kaga zamanin annabi aka haife shi amma kuma bai gamu da annabi alaihi salatu domin yawa definition din shine mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik haduwa da annabi ba wai gani ba kawai bai gamu da annabin ba saboda haka wannan martabar ta sahabbantaka kusan ba a saka musu gaskiya to mutum ne mai kaifin hankali kwarai da gaske da akwai lokacin da wani daga cikin ibn muhairi yake cewa sun je gaira ubanatu bin sami wata rana kawai ana haka sai ga abdullahi sanabu hidin shi wannan as-sanabu hidin ya tawo sai ubanatu bin sami da yake cewa man sarrahu an yanzura ila rajulin a wato urija bihi ila sama'i fa nazara ila ahli jannati wa ahli an-nar duk wanda yake so ya kalli bawan Allah da aka hausa ba da shi yanzu ubada ta bin sabi sahabi ne da faɗa wannan wanda aka hausa ba da shi ya je ya leƙo yan aljanna kuma ya leƙo yan wuta sannan ya dawo yake yin aiki da abin da ya gani to ya kalli wannan bawan Allah abin nufi saboda yadda yake mun Allah kai ka ce ya je ya ga aljanna yana kwaɗayin ya zauna da su kuma yadda yake gujewa ayyukan yan wuta kai ka ce ya ga yan wuta haka ubaratu bin sami da yake faɗa akan sai shi wannan bawan Allah saboda haka mutum ne mai falala da yawa don Abdul Malik lokacin Ibn Marwan yana kiran sai zaunar da shi a fadarsa kawai don ya rika kallon sai ji daɗi har in ya zo ba shi ma karagar mulki sai ya zauna a gurin saboda yadda yake da nagarta sannan lokacin da za a buɗe masa da shi aka buɗe ta ya rasu tsakanin shekara ta saba'in zuwa tamanin sannan wasu na cewa a lokacin da aka yi yana cikin 'yan tawagar sittin wato lokacin da aka yi sittin yana tawagar sayid na ali wallahu ala na haka ba ta yi wani amma yana cikin manya-manyan tabi'ai a yaka ake kira ba manyan tabi'ai da ake ji da su wanda sun ga kasan dama manyan tabi'ai wanda suka ga manyan sahabbai su ake cewa kibaru tabi'ai to yana cikin kibaru tabi'ai ya ga sai da Abubakar ya ga Umar ya ga Usman ya ga Ali to me kake jira kuma ya riga wani da Annabi alaihi salatu wasalam kawai dai Allah ya kawo jarrabawa dan jarrabawa ce kai zamani da Annabi ba gamu da shi ba ai jarrabawa gamuwar kawai ai martaba ce ne daraja kaji muna faɗa yanzu to sai yake cewa annahu sami'a Abubakar ibn Siddiq radiyallahu anhu yace ya ji sai da Abubakar Allah ya kara ba ya daina cewa inna da Abubakar la kai lillahi mutum yayi wa dan uwansa addu'a ta alkhairi dan Allah sustajabu ana amsawa saboda wannan dalilin ana karin dan Allah yayi tunda baya gudu sustajabu ana amsata wannan hadisin mai kyau ya inganta wani da gaske kamar da malamin kai takrijinsa حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي بنيا يحيى ابن ابي بنيا shine suka ce wa Yahya ibn Abdul Malik suke kiransa Abu Zakariya kenan shine wata rana aka ce da shi yana yawan ciwon ido suka ce da shi ba Allah an kana so ka daina ciwon ido ka daina yawan kuka saboda shi kowa ya ji zai sa kuka to yawan kusan su suke tsammanin wasu suke tsammanin shi ke sababa masa wato ciwon ido ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin da bakwai bayan hijira na'am قال إذا أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان أنا أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان صفوان ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء a ƙarƙashin sa lokaci akwai darda binta abi darda yar abu darda yar abu darda kale yace kadintu alaihi musham na zo wajen su daga sham fa wajadtu ummu darda fil baiti sai na samu ummu darda a cikin gida wace daga cikin babba ko karamar karamar babba ce ta hayya amma kuma ta wani ta ba ku labarin karamar ko yawwa karama asali ba baiwa ce yanta ta yi aure ta yawwa shine to saboda haka karamar ita tabi'a ce ba sahabiya ba ce ita wacce tun yana raye kaga ta rasu ita ummu darda al-kubra to ya zo ya tada ita walam ajida bar darda yace ban samu ummu wato abu darda ya gida ba kana tace aturidu al-hajj al-am ita ummu darda as-subra sai ta tambaye ta ce zaka aikin haji ne wannan shekarar qultu na'am shi shi ba wa Allah wato sai yake cewa Sabwan bin Abdullahi kenan sai yake cewa na kwarai kuwa zanji kana sai take fada'u Allah fada'u Allah lana bi khairi kai mana addu'a ta alheri ka roƙa mana Allah an kaji shine za a ga mutum zai tafi yake hajji a ce a samu addu'a to ashe yana da tuje da asali tuntuni tun daga kan magabata فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول سيكتي دمو النبي عليه الصلاة والسلام يا كتن تينا تيوا إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظاهر الغيب addu'ar mutum musulmi karɓaɓɓiya ce idan ya wa ɗan uwansa a bayan idansa idan ya wa ɗan uwansa a bayan idansa shi da hizarin gaibi ai fi gaibatul mad'u'i lahu yanzu wanda za a yi addu'ar baya nan saboda haka amsashiya ce inda ra'asihi malakun muwakkal domin akan kowane mutum kai ne addu'ar a kanka akwai wani mala'ika da aka wakkala ma aka dora shi aiki cewa aikin sa kawai ya tsaya a kanka da zarar kayi wa wani addu'a kai ba ba kana wato kana yi wa wani addu'a shi ma kawai zai ce kullama da ali akhihi bi khairin duk lokacin da kai wa dan uwanka addu'a alheri قال آمين sai mala'ikan ya ce amin wa laka bi muslim kai ma Allah ya ba abin da ka roƙa ba idan ka ce Allah ya taimake shi ya ba shi sa'a a jarabawarsa kai ma sai Allah ya ce kai ma Allah ya taimake sai mala'ika ya ce Allah ya taimake ka kai ma ya baka sa'a to me zai hana ka yi dan Allah kai ka ga addu'ar mala'ika ba ai ta fita ka kai ka ga ba tabbata amma shi ta mala'ika kai tsaye la ya asulallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru kaga kuma daga nan daga nan zaka koya wa kanka alkhairi domin zai zauto ba mugunta a zuciyarka dan za ga saboda mugunta wani ma baya iya wa addu'a saboda kawai mugunta dan me yasa zai mara addu'a shi ba zai ba zai wa kansa ba to in kana so addu'o'in ka su rika shiga yi wa wani wani yana cikin matsala ka ce Allah ya fitar da shi to sai Allah ya ce mala'ika ya ce kai ma Allah ya cire ka daga taka matsala to sai yake kala yake fa laqitu abu darda to to bayan ya baro gidan sai a haɗu da abu darda a kasuwa fa kala ne sallallahu alaihi shi ma sai fa irin abin da wa irin abin da matarsa ta faɗa kaga hadisin inda ka ce can ita kadai ta faɗa sai a ce mauqufi ne ita bata ga annabi ba ko wa ma adabtahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun dhikr sai a ce ma mursali kai ko tun da ita ba sahabiya ba fa mursalin minhu ko man fawqa sahabi sakat to sai da aka kawo kawai ta ce ta fari irin wannan kalmar za a ce waye ga wata to mijinta sahabi ne ko shakka babu kuma sai tabbatar da irin abun da ta faɗa shi ke na hadisin yanzu marfu'i ne sai ya faɗi irin wannan shi ma ya ce annabi alaihi wato duk wanda yawa dan uwansa addu'a ta alkhairi akwai mala'ika wato a kansa zai ce kai ma Allah ya biya mata ka bukata fa qala bi sallallahu alaihi ya asaru halin nabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana ya ba da wato asar din cewa ya dangana magana zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam yace annabi ya ce duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a to akwai mala'ika a kansa da zai ce kai ma Allah ya biya mata ka bukata ko laka bi misli irin abin da ka roƙa ba kai ma Allah ya baka muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabun zikiri wa du'a ta hanyar abdullahi bin kuraiz daga ummu darda ana abi darda ruwaya da irin ta sai marfu'a abu dawud ma ya fitar a cikin kitabun salata karshe ibn majah ya fitar a cikin wato sahih haka abu awana da ibn hibban su sun fitar da hadisi hadisi ne lafiyayyen hadisi wato ingantacce حدثنا موسى بن اسماعيل وشهاب حديث لا دليل كيرن دشي da kenan حدثنا موسى بن اسماعيل وشهاب قال سنتي بسوريه حدثنا حماد انا عطاء بن سعيد انا ابيه انا عبد الله بن عمرو قال يتي قال رجل wani mutum ya ce kaga mu ba mu kenan fa mu ba mun ba fi hirawin lam yusam qala rajul domin mutan an yi sabani wajen waye wato shi wannan mutumin wasu ka ce wato kamar yadda ya zo ko da yake an ba da sunaye da yawa dai za mu ji waye wato rajulan din Allahumma gfirli wa li Muhammadin wahdana Allah ka gafarta mana ni da Muhammadu mu kadai addu'a da ya cikin mutane a masallaci yace Allah ka gafarta mana ni da Muhammadu mu kadai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace laqad hajjabta ha annasi kafir yace ka tsare abu mai fadi ga barin mutane masu yawa ka takaita mu kadai to an yi sabani akan wannan akwai ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud cewa wani mutum ne ya zo gurin Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa mata sa'a yaushe mu tashi alkiyama Annabi ya bashi amsa ruwa Imam Tirmidhi ya yi ruwaya da yake cewa wani mazaunin karkara ne ya shigo masallaci Annabi na zaune kawai sai sallah da ya sallah ya idar sai ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan Allah kai mana rahama ni da Muhammad kakkai wa kowa rahama ban da mu biyu shi ne nake so in kawo ku kan gaba irin wato maganganun da aka yi a hadisan shi nake ta turo muku ai saboda haka sai annabi alaihi salatu wasallam ya jiyo kalle shi yace laqad tahajjarta wasi'an ka takaice abin da yake mai yalwa ka takaice to ba a dadewa bayan yayi wannan kuma kawai yana cikin masallacin sai kawai shi ya wato ya tashi ya tafi gefen kusurwa shi ne nake ƙara faɗaɗa muku ruwayar ai ai zai rubi amfanin karatu in kana yi za ga tattaro ba turukul hadisi kaga wata kila kai wata hadisin kawai gaya ma yayi kawai ya zo ya yi mata tsari a masallaci shi ne aka gaya ma ga wata ruwayar da ta zo ba su tsarin ya fara yi ba abin da ya zo sai da ya sallah raka'a biyu ya sallar sa raka'a biyu to a addu'a da ne ya daga murya Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada ya ubangiji ni da Muhammad Allah kai mana wato kai mana rahama mu kai kada kai wa kowa rahama banda mu to shine bayan nan a ruwayar sai ta nuna kuma sai ta je ta kawai kutu ba masallaci ya fara fitsari to shine annabi alaihi salatu wassalam ya gaya masa wasu malamai kuma suka ce a'a sai da ya fara yin fitsarin aka yi mata asa bayan an bata shi ne wai ta wato wato jin hausa abin da ya yi ta ji addu'a ya ce Allah ya musu rahama shi da annabi su kadai kada ya kowa duk wancan ba sun matsa marwa saboda annabi ya iya koyarwa saboda haka bayan ya yi mutsari an yi wata ya firgita sai annabi ya ce a da uhu fala tujrimuhu ai fala taqna uhu kar ku yanke ba fitsarin sa ku kyale sai da ya gama aka yasa aka ɗebo ruwa ka zuwa sai ya kirawo shi yake ba wa Allah nan tsakin Allah ne ba a fitsari a nan bautar Allah yake ka ji ka yake ya gori to shi ne da ya tashi addu'a yake Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada ni da Muhammad Allah sai mana rahama yana nufin shi da kaga ai daga jin kalmar ma ka san ba kauye ne saboda kaga ko annabin Allah baya ka kawai ni da Muhammadu me ko yace ni da nabiyullahi mu ko ni da annabin Allah kawai sai ya saki wannan kalmar sai annabi ya ce ai ka takaice abu ne fa'i ita rahamar ubangiji yalwa ne da ita to shine aka ce an yi sabani akan sunansa wasu suka ce sunansa zul khuwaisara ba zul khuwaisara wannan atamimi ba wanda yake ya ido da ya rasulullah za ku iya tuna mun bi a can ba a cikin a cikin adabul mufarrad wanda annabi ya rabu yace annabi ya adam ba wannan ba shugaban kawarijawa ba shi ba shi wannan kaga ai shaqi rasul kawarij shi ba rashin arziki ne ba zai samu rahamar Allah ba saboda ya gaggaya annabi magana ba da shi muke ba wannan sunan da yazo daya sai an ce mutumin Yaman ne mutumin kirki ne wasu kuma kace a ba sunan sa ba kenan Imam Sahibi yana cewa sunan sa Nafi'u sunan sa Nafi'a wasu kuma malamai suka ce sunan sa Hurqus ibn Zuhair wasu kuma kace wata kila laqabin sa ne Hurqus ibn Zuhair saboda haka na dai faɗa ba shi ne zulko ya tara wancan ba yawwa na'am to wannan shine to laqad hajjata an nafi kafir hadisi na gaba wannan hadisin babu da matsala a kansa hadisi na gaba na 627 حدثنا جند ابن والد ابن والد جيني ابو علي الكوفي kun tsallake ne Musa bin Ismail shi ne muka ta bayanin nan bayan ko malam Muhammad yana bacci yawwa shi muka yi yanzu gashi nan kala rajulun din ba shi ne rajulun muka ce ga sunayensa ba wai sun ce zulko ya tara wai sun ce yawa furqut wai sun ce nafi'u حدثنا بندر بن والد قال حدثنا يحيى بن يعلى يحيى ابن يعلى الاسلمي جنا القطواني كو القطواني ابو زكريا نعم عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة yace na ji annabi alaihi salatu wasallam yana neman gafara a mazauni in ya zauna a guri kafin ya tashi sau ɗari satin da ya wuce mun biya da ku zai ce rabbin jilli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim ko da wannan hadisin da ya ganta wa kana da isnadi mai kyau rabbin jilli wa tuba alayya warhamni innaka anta tawwabur rahim rabbin jilli Allah ka gafarta mu وتب علي فكرب توبانا وارحمني كذكينا إنك أنت التواب الرحيم للي كيني التواب ليوم كربان توبا الرحيم كما ميدنك نعم دمي wani cewa da hawan da aka yi bizarin gaibi ka iya cewa so ko shi kawai aka yi domin ba mu gani ba ba mu gani ba kaga ba sai ya rabbi jillahu wa ko yawa babu sai yace babi kawai wannan babu kuma ba za ka tuhume shi da cewa wato hadisin bai da kun gani bai da alaka da babu mu domin kawai budaddan da yake kira hadin bara akai ma ko bai zai iya zuwa eh amma dai a cikin babukan addu'o'i ake sai kawai ya rada ya karasa babi amma za ga dai addu'o'i ne zai karasa kawai to kaga da kamata yi sa shi karkashin nan da ya huta to a irin wannan ne wani ya tashi aiki sai ga ya ce shi yanzu ya firo hadisi kaza ya da shi guri kaza sai a ce ya yi wa littafi kaza aiki kaza an gane na yau wato na bayan ma haka da yawa suna yi masu shari za ga wani yan yazo a shari zai ce ma wani ya sa hadisi kaza guri kaza amma ya fi dacewa da kaza ai saboda kulli jawabin kabuwa ai dan adam tare yake bai suka goma ba dan a nuna ma cewa gajiyawa ai ba ma'asumi bane ya ba yi kokari ai babu ne yace haddathana ubayd bin ya'i ya'i shine al-muhamili al-aqar turare yake siyarwa ana ce mar abu muhammad ya rasa shekara ta 227 قولي لا uku kenan حدثنا يونس ابن بكير kenan irin wato manyan malamai a lokacin sa shi kuma ya rasa mutum ne mai kuɗi karshen karni na biyu shekara ta 199 ya bar duniya to shine yake cewa an bin ishaq an nafi an bin umar kala to kaga wannan ibn ishaq sai busira fa to kasan in yazo a wannan yayi ana ana kuma to hadisi baya ta gaskiya yayi ana ana saboda ana gudun tadlisi sai busira an ibn umar kala inni la adu la adu fi kulli shay'in min amri yace an karbo daga abdullahi dan umar yana cewa inni la adu ni kam ina yin addu'a fi kulli shay'in cikin kowane irin al'amari kowane irin abu min amri al'amura na hatta an yafta Allah fi mashi dabbati kai wato hatta ina roƙo Allah cewa Allah ya baɗe mun buɗi wajen tafiyar dabbata dabbata da za ta yi tafiya Allah ya bashi buɗi akan tafiyar da za ta yi abun hawan ka kace Allah madaukakin sarki ya sa abun hawan nan je lafiya an dawo da shi ba kowa da yake irin wannan addu'a ba sai ya dauka kawai tun da sabo ne ba matsala motar sa tun da sabuwa ce kuma za a iya zuwa karfan da zara ana hanya shi za a ga magabata suka hana zagin dabba dabba da kake hawa ka zage ta in ta tsino shi kenan ka gama lalace ta tafi kenan zai gabata da albarka ba za ta daɗe ba amma mutum yana da motar sa ce wannan motar ta tana nan har yanzu ya ce ai albarka har yanzu tana nan ka rika sa mata albarka wannan wayar shekarar ta hudu maka ce yar albarka har yanzu tana nan duk wani abu da kake ta sarrafi da shi ko da hadisin da ya ganta ba muna da aya cikin suratul nisa'i nisa'i ne ko wasallallahu min fadli eh suratul nisa'i ku rika roƙa Allah daga falalarsa komai kenan ko da hadisin ibn umar yana nuna cewa dangane da hawa dabba ma yana addu'a to aya ta nuna cewa zaka iya yi komai kai wa addu'a komai za ka hau abin hawa ka tafi gurin aiki ka ce to Allah ya sa mu je lafiya wannan abin wato hawan nawa a kan albarka Allah ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya ba zai bi wani ko a sujjada ka ka roƙi Allah ko ka daga hannu ka roƙi Allah cewa abin da nake mu'amala da shi na yau da gobe na al'amuran wato tasarrufi na rayuwa Allah ka sa musu albarka wallahi ba kowa ne yake irin wannan ba shi za ka ga wani a wata sai canza waya sau biyu ko wace ba sai ba ko mota ce ce ta wahal da shi saboda tsine mata yake abin da yake daidai shi ne mutum ya yi amfani da wato damarsa wajen yin addu'a a komai a yadda da kulli jawadin kabuwa ɗin ai shine a wannan ɓangaren bai da kwari ɓangaren abin da ya shafi isnadi na hadisi shi kuma rauninsa kenan kamar a boko ne za ga an ce wane cewa shi bai iya lissafi ba ka gane shi ne wikinas ɗinsa shi abin da ya shafi hadisi amma ɓangaren tarihi kuma fika ne ina ba ta an gane amma abin da ya shafi hadisi kuma yana da rauni a nan kamar ma na albani ne da za a gaya ma a ce in dai za a ba hadisi to ka sallama ba amma wajen tahsini kuma yana da rauni a nan shi ne da kullu muri'in fihi ma yurmadi da kulli jawadin kabwa to saboda haka komai za ka iya roƙon Allah a kansa an gane domin akwai ruwaya daga Anas ma da yake cewa kowa ya rika tambayar ubangijinsa ko wata irin bukata sai yace kaga hatta abin da ya shafi takalminka idan ya tsinke ka roƙi Allah a kai tsinke wa takalmi kawai wannan ta lalace wa waya ko abin hawa kai sai yace wa hata yas'aluhu al-mir'a ala dan malik yace wallahi su hata gishiri da zan sa abiya suna roƙon Allah gishiri gishiri da za su sa abiya shi sa karanta da na wani jajaja ya rubutu a a social media irin yana so kamar yana goyon bayan ethics masu yan ba Allah din nan da sunan addini yana yin rubutu cewa wai sai ta karanta tari tarihan wato magabata yace su turawa suna karanta tarihai ne wai dan kaza sai wadi wani abu kamar suka ne ga masu karanta tarihin magabata sai nace masa to ai mu muna karanta tarihin magabata ne dan mu koyi da su saboda su mutanen kirki ai sai aka yi a alamin nubala cewa an kana da shi mujalladi goma sha biyu da kake da shi kullum ka dau mutum ɗaya ka biya kawai ka koyi wasu abubuwa na rayuwarsa sai ka zauna lafiya kawai ka ɗau wani abu guda wani abu ka ɗau sahabin sahabi ko tabi ko tabi da tabi'in ka za ka koyi wasu abubuwa gashi yanzu muna faɗa sai a ce ma Abdulrahman Sunabuhi saboda nagartarsa kai ka ce aljanna ka kai shi sama ne ko aljanna da wuta kaga ai ka koyi wani abu cewa mutum ne mai nagarta ne kaza ne kaza ne kaza saboda kari tarihin magabata yana sa mutum ya goge to hatta gishiri sai sun roƙi Allah Allah madaukakin sarki ka hore mana abin da zamu yi amfani da shi wajen sayan gishiri amma yanzu fa kaga mutum yana wannan sai dai ta kure ya fara bara amma ba zai roƙi ko da kana da kuɗin ka roƙi Allah ya sare ma to su magabata haka ce shi za su ce cewa sanin laha kullum shay'in hatta shisa fa inna laha illam yassirahu lam yatayassar saboda haka wannan shine abin da wato ya kamata mu kiyaye ka da suka roƙon Allah komai ballanta na harkokin kasuwanci da ka sa a gaba to kai ta gaya wa Allah hadisi na 629 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية amr bin abdullahi abu muawiya shine قال حدثنا مهاجر ابو الحسن في كما جمع انتي واتو ثقه انا عمرو بن ميمون الاودي عمرو بن ميمون الاودي انت يا رسي جاهليه اما شي ما بي game da annabi alaihi salatu wasalam ba a rayuwarsa ba Allahu akbar dan a hannun mu'adh bin jabal ya rasu ya ya musulunta haka shi ma yanzu in tattarawa fa kake sai ka rubuta sunayensu da yawa irin wayannan ya gamu da ya yi zamani da annaba alaihi salatu wasalam amma bai gamu da annaba alaihi salatu wasalam ba a rayuwarsa kuma ya musulunta ne a hannun mu'az ibn jabal sannan ya zo madina ya zauna da kuma abdullahi dan mas'ud kaga ya tsara samun wani karfi wajen sa wato tabi'an takarsa shi ne mai cewa wai wai wataran yana yawo a daji ya taba ganin wasu birarruka suna jefe wata biranya ta yi zina wai yace sai ya taya su tun yana jahiliya yace ya taba gani to kaga wannan wasu abubuwa ne za su na almara cewa wasu birarruka gungun biri sun sa wata sun sa wato su ma suna aiki da ayat alqur'ani sun sa wata biranya kawai suna jefe ta ta yi zina sai ya tsaya ya taya su shi ma tun a jahiliya kaga ana so a gaya ma cewa wato akwai dabbobin ma da suke aiki da ayar da wasu ke zuwa ta karyata to shine yake cewa hadathana muhajir abul hasan oke an umar annahu kana fi ma yad'u ya kasance cikin addu'ar da yake yana cewa Allahumma tawaffani ma al-abra Allah madaukakin sarki ka karɓi rayuwa ta tare da nagartattu wala ta khalifni fil ashrar Allah kada ka kyale ni cikin wato yan banza waɗanda suke a shararai wa alhiqni bil akhyar Allah ka sadar da ni da zababbunka wato abun nufi Allah ka sa in cika da kyawawan ayyuka dan mutum ya cika da kyawawan ayyuka cikin kuma zababbu za a kai shi wannan hadisi hadisi ne mai kyau na'am hadisi na gaba na 630 حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات وانا عبد الله كنا ابن مسعود عبد الله يا كسن فينا يويت الدعاء في الدعاء فينا يا ربنا أصلح بيننا واهدنا سبيل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا ونعمتك بكل الدعاء اللهم يا ولينا يا ولي ربنا أصلح بيننا ألا تجار مكانمو أو تروى يتعيك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أو تروى كما رواية ستيه ربنا أصلح بيننا الله كجار مكاننا وادنا سبيل الإسلام الله كشري يد محير مسلم ونجنا من الظلمات إلى النور الله كثير تدمو دقا دبي إذوا جهتي domin kun ga mun sha wannan bayanin cewa yukhrij Allah wali alladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila to az-zulumat za ga duk inda za a kawo Qur'ani ko hadisi sai a bayani da yawa saboda hanyoyin bata suna da yawa amma aka zo magana haske kuma sai a bayanin mufradi sun juna saboda hanyar musulunci hanyar haske ɗaya ce tsotsar an fahimta guda ɗaya ce ita ko hanyoyi ɓata suna da yawa yawa hanyar musulunci ita ce hanyar wato haske to kaga ita ko hanyoyin ɓata akwai shirka akwai kafirci akwai munafurci akwai bid'a akwai hanyoyi sabo iri iri da nan da yawa ana fito da su ko ta social media iri iri shi za ka gaya ma wato a zulumat din kenan shi ko wannan nurin imani wal yaqini wa da'ati wal ihsan hakkin imani da tabbatarwa da kuma biyayya ga Allah da kyautatawa shi ake magana to sai yake wa sirif annal fawahish Allah ka kauda mu ga yin alfasha ma zahara min ha ta fili wanda ta bayyana wa ma wadanda da wanda ta buya wa barik lana fi asma'ina Allah ka sanya mana albarka a jinmu in Allah ya sanya ma albarka a kunnanka sai kana guje wa sabo ba za ka rika sauraron sa ba wa ausarina da idanunmu shi ma Allah ya sanya ma albarka a idanunka za ka ba ruwanka da kallon batsa ba ruwanka da ita ko a social media ko a hanya in ya sa ma albarka za ka kana wucewa da zarar ka tada gurin sai ka wuce wa kulubina da zukatanmu ba za su riƙa riya ma kirme ba wa azwajina Allah ka sanya wa matayen mu albarka wannan addu'a ba sai kana da aure ba bawan Allah yawa dan wani zai dauka wai sai yayi aure zai yi addu'a mata kirki wane mutum wazo shi su da tijan da cewa sun fi ka sanin me yasa suke gaya ba saboda shi ne tijan zama idan baka samu mutum kirki ba ka shiga uku Allah gaba ɗaya duk yadda kake ji wato wani ne kai daga lokacin da ya obsession rayuwarka gaba ɗaya za ga mutum ba zai ji daɗin rayuwa ba har ya kowa zuwa ga Allah shi ne abin da muke faɗa idan mutum ya san me yake tun yana saurayi zai gaya wa Allah Allahumma habla na min azwajina ko irin wannan addu'a da aka kawo ka rika yawan gaya wa Allah za ga da tijaira ko abu ko gora ka kai mun sai Allah ya baka wata ta gani ni ba na manta muna yara sai mu rika mamaki cewa kuma mace ne zaka yi da wata mace yanzu kai kawai a baka alewa abinda yaro yake so kenan amma sai da cibiyar ta ce Allah ya baka mace ta gari ashe addu'o'i ne masu kyau su su san me suke gaya ma eh eh kawai a ce mace ta gari ba zancen kaga addu'a ce ga mamiya amma mara duka ai kawai wani bangare aka kalla an taƙaita addu'a ko amma ta gari ɗabi'unta dama ne ta gari ta yi ba abin da ko zagi ba za ta yi bullanta za ta yi duka ko harara ba ta yi to shi ne sai ya ce wa tuba alaina Allah ta bi tuban mu innaka anta tawwabur rahim kai ne mai karɓar tuba a rahimu mai jin kai waje Allah shakirina Allah ka sanya mu masu godiya li ni'matika ga ni'imarka wannan ma fa wato gaba ce mai muhimmanci kaga al'ummar mu da yawa abin da yana ke fada matsaloli ai abin da baran ba ku misali duk wani hali da za a shiga dare yanayi a jaha ko a ƙasa kowa yana ji wallahi amma abin da zai sa Allah ya sauƙaƙa ma kai idan zan to duk lokacin da ya ma ni'ima duk kankanta sa kana gode masa to sai ga ba za ka tagayyara ba wallahi amma duk kuɗin kai ne sai zan to kai wato gidan bulin ɗin ka yayi yawa ko ne kai kai mita kawai kake ka je complain ran da ka samu alheri ba ka gode wa Allah a kai to sai Allah ya baka da wannan kai kai za ga wani bai kai ka hali ba amma ya fi ka godiya ko ba za ka ji kansa ba to ya kamata mutane su koyi wannan ɗabi'a cewa duk lokacin da kowane irin yanayi za a shiga sai ka yi da ana ɗaukar gaji amma ka riƙa gode wa Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya rufa ma asiri sai ga duk yanayin da za a kai a komo duk rana ta zo ta faɗi ba za ka rasa abinci ba Allah saboda ne kai ne godiya ne kuma mun biya a baya da ku tan baya man la yashkurul qalil la yashkurul kaseer hadisi ne ba annabi yace duk wanda baya gode wa kadan da yawa ba ya zo waje gode masa ba to mutum ya zama irin wannan waje Allah shakirina li ni'matika Allah ka sanya mun masu godiya ga ni'imar da kai musulmi da biya masu yaba maka kuma duk kankantar ni'ima za ka ji yana yaba Allah mun gode ma kai mana ni'ima kaza ƙa'ili na biya kuma za su faɗa ba shiru zai ba kamar da yan kasuwan muske in ana cikin gashi zai zo ya ta faɗa amma aka samu alheri zai yi shiru sannan yin shiga wahala yana ta faɗa amma duk da ya noma shinkafa sai muka ji ya yi shiru da yana ta tsinuwa da shi ake yi amma yanzu ya noma shinkafa sai ya yi shiru to Allah ba ya san irin wannan kamata yi da san ka san kana da wannan ɗabi'a in aka zo wancan yanayin ba yi shiru ka roƙi Allah mafita kawai shikenan ka'ili da biya ka rika faɗa kuma ni'ima ba kullun a jinka ka zama kantiyan karar kullun kawai complain kake ba a jin nimomi a bakinka wa atmimha alaina Allah kuma ka cika mana ita misali da zan bayar ba ta buga example mu wuce lokacin da Annabi Sulaiman ai kuka koma suratul naml ai kun ga misalin da ya buga ya fita cewa lokacin da wato yake cewa wa zai zo mana da gadon bilkisu ko ya ka samu wani mai karama a cikin ɗalibansa dan ko yawa mai karama a shirifin min aljinni ana ati ka biyi kabla an kabla an ta koma min makani to kaga ba wannan da ya kawo ba wancan da yake wanda suke cewa a mai sunansa a akwai wani suna da malaman tafsiri ke kawo duk da cewa ba ruwanmu da ji eh wasu da ibnu barhaya kaga lokacin da wannan ba nafi ne kawo ba kawai tari a tarihi yake zuwa wasu ce isra'iliya ce to kaga ai yana ɗauko garin da ya kawo da yace zan kawo shi kafin tsirtawa idanka kaula in yartar da ilaika tarfuk yana kawo garin da ya ajiye ne annabi sulaiman ya ce ala hadha min shine mahallu shay hadha min fadli rabbi bai cika baki ba li yabluwani a ashkuru am akfur dan Allah ya jarrabe ni ga zan godiya ko ko zan yi butulci to so ake duk ni'imar Allah ya maka fara godewa Allah saboda rashin godiya butulci ne wanda kuma wallahi da yawa ɗabi'un ne da mai zuwa makaranta da wanda baya zuwa za ga da yawa ɗabi'un mu ne irin wayannan mafoyin butulcin fiye da godiya ta karu na aida ba lamba ɗaya kenan wajen misalin butulci saboda haka ya kamata mu zama masu godiya kuma sannan ga yakin suratu ibrahim da yake la in shakartum shi kuma Allah in kai godiya duk kankanta ta daɗa ba yake ga lokaci amma ba mu amfani da shi in dai za ka rike wa Allah godiya to ba zai tsorata ka ba da ana daukan gaji amma wallahi ba za a ji kanka ba ba gashin ne ba ka dauka ba amma saboda kana da godiyar Allah sai rufa ma asiri wannan formula ya kamata al'umma ta dauka su sai su zauna lafiya a ai godiya tana da wato nau'o'i daban-daban ta godiya ga Allah bayan wato misali idan iyalinka suna sai haƙuri yanzu sai Allah ya baka dukiya kuma siyo wani abu ma su ji daɗi ne ya godiya ce yanzu a yalwata wa iyali sannan ɗan uwa wanda za ba ka iya ba su ka zo ka ba wa mutane duk godiya ce bayan faɗe da baki kuma a ganka a aikace shi sa ai malam ke iya littafi a tahaddusu bi ni'matin lahi shukuru shi ya kawo wannan bayanan a ba iya ba shi bane kawai har da aiki a wane mutum wane mutum Allah mu gode ma kawai da baki sai an yi da ya ta kuma yawa to wannan shi ne to kaga abin da yake faɗa wannan addu'a tana da kyau in ka ga dama ka haddace حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان انس اذا دعا لاخيه يقول انس بن مالك هذا wannan aida kamata ya mai da shi can babu to za ka ga ma hadin bara ne babu ya kasance idan zai wa wato dan uwansa addu'a yana cewa ja'alallahu alaihi salata aw min abrar Allah madaukakin sarki ka sanya masa yabo irin na mutane nagartattu domin as-sala yana nufin yabo ko addu'a ko yawa laifu bi zalamatu wadanda ba azalimai ba wala fujarin ko fajirai yaqumuna al-laila Allah ka sanya cikin masu tsayuwar dare wa yatumuna nahar kuma suke wato azumin yini Allah ka sanya cikin wayannan wannan addu'a ce mai kyau kuwa amma addu'a Allah ya sanya ka cikin wayannan domin kowanne ranar alkiyama kofar su daban wajen shiga aljanna ba su kiyamu ne ni kofar su daban to ya ce Allah ya sa ka a cikin hadisi ne mawquf amma ya inganta a matsayin wato marfu'i kuma حدثنا ابن نمير shine wani suka ce abul yaman kenan ibn numayr abdullahi bin numayr eh shine نعم قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عمرو بن هريث يقول ذهبت بي امي ذهبت بي كي امي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي اتا تفي دني غران النبي عليه الصلاه والسلام ففتح على راسي سي النبي يشاف كينا wada ali bi rizki mu addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya azurta ni حدثنا حديث لا يجد 33 حدثنا موسى قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي قال اخبرني ابي شيني عبد الله ابن عبد الرحمن الرومي دين ثقاني انا انس بن مالك قال قيل له انت دي ان اخوانك اتوك من البصره haka da aka ce da anas ɗan uwanka sun zo ma daga basara shi bai haɗu da su bai yana can wani gurin ko huwa yau mai zindi zawiya yana wani guri da ake kira zawiya ba masallaci ba zawiya wani guri ne tsakanin kwari wanda bai kun mun biyu tsakanin sa da Madina ba haka aka ce mun biyu ne wato distance din gurin da cikin Madina to yana kan gurin sun zo gurin wanda sun zo da da Allah lahu nan sai musu addu'a kana sai yake bai faje gurin sa yana gurin sai yake Allahumma ighfir lana warhamna Allah ka gafarta mana mu da su ka kuma jikan mu wa atina fid dunya hasana Allah mana hutun sarki ka babu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana ka babu mai kyau a lahira wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta fastazaduhu da suka ji addu'a da yake mu suka ce kara mana wuta kun ga ayyan biya sa da kansa a ciki isa ba ga lalle suka ce ladabi ne yanzu ka yi addu'a ka hada da kanka domin haka annabawa suke rabbi jinni wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab to sai yace fastazaduhu fa qala mithlaha ya kuma maimaitawa fazali zai ce in utitum hadha in aka ba ku wannan abubuwan da aka roka faqad utitum khairud dunya khairud dunya wal akhirah an ba ku alheran duniya da lahira in dai aka ba ku wannan abubuwan da aka roka Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to me kake nema ko tsakanin rukunul yaman da hajar al-aswad ai abin da aka ce kai ta maimaitawa ke wannan addu'a ne ta za ta maimaitawa tsakanin rukunul yaman da hajar al-aswad dan karka manta duniya ka kamanta lahira hadisi na gaba na'am haddathana abu ma'mar qala حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو ربيعه هلال قال حدثنا انس بن مالك قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا النبي عليه الصلاه والسلام يا يا ريكه وني ريشي فنفضه في جدجاي فلم ينتفض bai zubo ba sun malafa da hu ya kuma girgiza ba lam yan tafi bai kuma girgizowa ba sun malafa da hu sannan kuma girgiza ban tafa ba sai girgizo ganyen ya zubo kenan qala sai yace inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yanfudna alqadaya yace ku sani cewa fadin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah suna zubar da zinubai kama yanfudu shajaratu waraqaha kamar yadda wuciya take zubar da ganyenta fadin baki ya salihati yana zubar da zunubai kamar yadda ya karkada da ƙarshen nan wato ganyen bishiyar ya zubo to haka zunubai suke zubewa an kana karanta waɗannan addu'o'i ko wannan aura ɗin zikira a wata ruwaya cewa haka ya zo ruwaya tirmidhi ya zo wucewa ta wajen wata bishiya bushashiya sai ya samu sanda sai ya bugo ta haka da sandar ta buje kamar wannan bishiya ga sanda a ta kota sai ganyen ya ta zubowa sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa to ku sani cewa fadin subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah yace kalmomin nan da zaka faɗa yace suna zubar da zunubai kamar yadda wannan bukiyar take zubar da ganyenta in suka bushe to shi ma ya shigo a wannan gurin hadisi na 635 haddathana abu nu'aym qala haddathana salama wannan jirewa hadisin matsala yana cikin wannan cikin rijal da ake kawowa cewa ba'ifi ne kalin ki samitu anas ya qulu atat imra'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tashku ilayhi al-hada wata mata ta zo gurin annabi alaihi salatu wasallam tana kai maka kuka dangane da wata bukata aw ba'dul haja ko wani tashi na bukata fa qala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce adulluka ala khairin min zalik kin bana ki da ki a wasu abun da alheri ba a ruwayar bukari kun ga karara wanda muka wuce a can baya na na fadima ce ta kai kuka cewa a bata mai hidima ko hannun ta yayi kanta saboda daka to amma anan sai a kawo su mu bani sai annabi yace to hallili lillah salata wa salati yace ki rika cewa la ilaha illallah sau 33 wa inda manamiki yayin kwanciya bacci ki tusabbihina salata wa salatin in kin zo wato kwanciya bacci kuma ki ce subhanallah 33 wa tahmadina 34 sannan sai ki ce alhamdulillah 34 fa tilka mi'a in kin yi haka 100 kenan yace khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan tasbihan sun fi duniya da abin da ke cikin shi yasa ake yin an zo kwanciya bacci kuma ba zai cutar da kai ba kowanne kai 34 kuma da kowanne ka fara haka da ruwa ya ta nuna misali inda mutum zai zo yace alhamdulillah subhanallah sai 34 an gane subhanallah alhamdulillah wallahu akbar to saboda haka kowanne ya dauka wata ran sai wancan 34 sai sauran talatin da uku uku ko yi wannan talatin da hudu tun da ba na sallah ba ne kun fahimta da jago kowanne kai ba zai cutar da kai ba ya halatta na kowanne za ka iya yansa talatin da hudu sauran talatin da uku na eh eh shi ne an gaya ma a ta a wacce ruwa ingantacciya an gaya ma kowanne kai ka fara da shi ka kai 34 Oke na fahimta kana nufin a ruwayan na na Fadima babu la ilaha illallah to ai wato malamai sun ce la yaduru hakan ba zai cutar da ruwayar ba ba zai cutar ba tunda kana da ingantacciya ka gama ai ai mu ma yanzu farin din mu ga ingantacciyar muke cewa subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 su za ka yi maimakon la'ila illa wannan ruwa da take da rauni am ka gai ba kawo ba cewa ma Allahu akbar wa sai aka ce la ilaha illallah saboda haka la yaduru hakan ba zai cutar ba kamar yadda muka faɗa eh wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ne ko man halala mi'a wa tabbaha mi'a wa kabbara mi'a khairun lahu min ashri riqabi atiquha annabi alayhi salatu wasallam yace duk wanda yace la ilaha illallah sau 100 yace subhanallah sau 100 yace allahu akbar 100 khairun lahu min ashri riqabi atiquha ya fi ya samu bayi guda goma yan tasu da Allah yake fakko raqaba wa sama ibadaratin yanharuha ko ya samu wato raquba guda manya guda bakwai ya yanka ya bada sadaka to wanda ya faɗi wancan ya fi shi lada wane mutum eh da inganta ba saboda a isnadin akwai rauni fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam rajul wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam fa qala ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah ayi du'a ya afdal fa ta addu'a ce ta falala qali fi sallallahu alafwa ka nemi Allah ya shafe ma zunubanka shine afwa wal afiyata kuma ya baka lafiya fi duniya wal akhirati a duniya da lahira thumma atahul gadr washe gari sai kuma dawowa eh arwaya tirmidhi yace rana ta uku ya kuma dawo eh da ya dawo sai kuma cewa da shi fa qala ya nabi Allah ya ma'aikin Allah ayu du'ai afdal wa ta du'a ce ta farara qala annabi yace sallallahu alaihi wa afiya ka roki Allah ya yafe ma zunubanka kuma ya baka lafiya fi dunya wal akhirati a duniya da lahira da ya gane kamar sai yake a baki wani abu sai yake kaga فإذا أوتيت العافية في الدنيا والآخرة إذا هر أكا باك الدنيا أكا باك لا وأتي لا فيها الدنيا والآخرة kaga aka ce kana da lafiya a duniya lafiyar jiki da kwanciyar hankali a lahira kuma aka ce mutum ya samu lafiya shine ya shiga aljanna fa sai yake to da ka samu wannan fa kada afu lahata ka rahota in ba su ne ɗan aljanna Allah ya ce ulaika humul muflihuna ba yace to ka rahota in dai ka samu lafiya a lahira abin da ya gaya mu kenan ka rabauta da inganta ba amma dai a'a wato ma'anar hadisin mai kyau حدثنا آدم نعم قال حدثنا شعبة عن الجريري أنا أبي عبد الله العنزي أنا عبد الله بن الثابت عن أبي زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله وبحمده wannan isnadin sa mai kyau cewa wato Abu Dhal Gifari yace daga Annabi alaihi salatu wasallam Annabi ya ce mafi kyawun zanci zuwa ga Allah madaukakin sarki shine subhanallahi la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu sarki ya tabbata ga Allah wanda ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gare shi yake wa lahul hamdu sannan godiya ta sace wa huwa ala kulli shay'in qadir shine iko ne akan komai wala haula wala quwwata illa billah babu karfi ba dabara sai ga Allah waje amri da kuma godiya gare shi حدثنا سلف ابن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الزهري عن جبام عن جبر بن حبيب عن ام كلثوم ابنة ابي بكر wannan baiwa Allah ba ita bata gamu da Annabi alaihi salatu wasallam ba ba ta hajiya ba sai sai da Abubakar ce don bayan sai da Abubakar ya rasu ya bar mahaifiyarta da juna biyu ƴar uwar na na Aisha ce an gani aka haife ta kaga ita ba ta hajiya ba ce. ko don bata gamu da mahaifin nata ba ma ballanta na Annabi alaihi salatu wasallam نعم في ذلك سواب أنا إذا رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ جرينا أنا صلى إنجنا أنا إذا ولا وحاجة شكم هنا دفقاتا هنا صل جنينا فأبقات عليه سيني جنكيري سيني أبقات wato irin ka zo kana jiran mai ɗaki kuma wa ummobi wani abu za ka ko abin da ya kama da wannan ita kuma ta ta jan jiki قال زيت يا عائشة يا عائشة وين تاجوا تايدر عليك بجمل الدعاء na wuri kin daki addu'a har ta ma idan da sallah wajen yin addu'o'i ko kuma a sallar ne sai sai bayani irin mutum zai roki abu Allah madaukakin sarki ka bani aljanna ne kofa uku a cikin aljanna kuma daga bangare kaza irin wannan misali sai annabi yake kin ga alaiki bi jama'a bi jama'a du'a na wuri ki da yin wato tattararin addu'o'i wa jawami'ahi wanda suke wato a jumlace wato tattararrun addu'o'i wanda suke a haɗe falamman sarrafu yayin da na idar yayin da na biyo kunti ya rasu Allah sai na ya ma'aikin Allah wa ma jimali du'a wa jawami'ahu wace ce tattararrun addu'o'i kuma a haɗaɗɗiya wanda ta tattare komai kana ji annabi yake kuli kinga in kin yi addu'a in kina da bukatu da yawa kike Allahumma inni as'aluka inna as'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ya ubangiji ina roƙonka alkhairi gaba ɗayansa ajilihi na duniya wa ajilihi da lahira ko man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu al-ajila yani ad-dunya ma alimtu minhu abinda na sani na cikin duniyar da lahira wa ma lam a'lam da wanda ban sani ba wa a'udhu bika min sharri kulli ina neman tsari a gare ka ya ubangiji gaba ɗayansa ajilihi na duniya wa ajilihi da lahira ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba wasaluka aljannata kuma ina roƙonka aljanna wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da zai kusanta ni zuwa ga aljanna na magana ko aiki wa a'udhu bika minan nari ina neman tsari a gare ka ya ubangiji wa ma qaraba ilaihi ilaiha min qawlin aw amal wato da abin da zai kusanta mu zuwa ga wutar wato na magana ko aiki wa saluka mimma sa'alaka bihi muhammad yace kuma su ce ina roƙonka dangane da abin da annabi muhammad ya roƙe ka ya ubangiji ai an gama wa a'udhu bika mimma ta'awwada minhu Muhammad kuma ina neman tsari a gare ka ya ubangiji daga abinda Annabi Muhammad ya nemi tsari a gare ka wa ma qadaita li min qada'in faj'al aqibatahu rushda yace da abinda kuma ka ce ya ubangiji da abinda ka hukunta min na hukunci na kaddara ka sanya ya zanto karshen sa ya zama shiriya gare ni shikenan kaga wannan dukkanin liyar addu'a Annabi ya koya da Aisha jawami'ul kalim awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah wa tsokin sarki ya yabe mana muna da bijumalin shi ne daidai bijumalin kuma kaga idan aka ce bijumalu akwai wanda ya zo a bijumalu a nasa hadisin addu'o'in nan bijumalu ko bijumalu eh bijumalu to wanda zai tattare shine yujmalu wanda zai tattare an gane shine mabniyun lil mazhul kina amma ni a ta'awun kar bi jumali na eh kadan ba